أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث رسول الله وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا واخلاصا وسدادا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi ya sake kaddara saduwanmu a wannan masallaci domin ci gaba da dauranmu ta al'urjuza almi'iyya wanda a yau insha Allah zan mu tashi baiti na 35 ajazin baitin ba sadarin shi ba babu lahi mu sake maimaita daga baitin kenan insha Allah ci gaba da karatun baitukan قال المصنف رحمه الله تعالى ملائكة أبيتي نتلاتين دبيار نعم ko sai an dawo daga na hudu ko dan baitin ya doko summa ala saudati amda aqdahu fi ramadana summa kana ba'dahu aqda binat siddiq fi shawwali wa ba'da 50 amin tala 50 amin tala أسري به والصلوات فرجت خمس بخمسين كما قد حفظت كما قد حفظت خمسا بخمسين كما قد حفظت والبيئة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكر وبعد اثنين نعم وبعد سنين وخمسين أتى سبعون في موسم هذا ثبت من طيبة فبايعوه ثم هاجر مكة مكة يوم اثنين من شهر سفر فجاء طيبة الردى يقينا إذ كملوا الثلاث وخمسون في يوم اثنين نعم في يوم اثنين ودام فيها عشر سنين كم لن نحكيها أكمل في أولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء ثم بنى من حوله مساكنا ثم أتى من بعده في هذه السنة أقبل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع وشرع الأذان فاقتدي به نعم وشرع الآذان فاقتدي به wannan sun shiga ko dai muje na 50 wa ghazwatul abwa'i ba'd fi safar haza wa fi saniyatil ghazwatu ishtahar ila na'am ila buwati summa badrin wa wajab tahwil qiblatin fi nisfi rajab min ba'd zil ushriya min ba'd zil ushriya ikhwani wa fardu shahri sawmi fi shi sha'bani baiti kenan na 50 ko sai mu ga abin da zai samu shiga insha Allah Allah mana muwafaqa insha Allah malam mun gani a baiti na 34 ko malam yake ce mana a baiti na 34 da mun ganshi wancan satin ba lahi ba sai a dan maimaito shi da a gina abin da aka tsaya summa ala saudatin amda aqadahu malam yace sannan baya haka sai auren shi ya kullu tare da wa tare da sauda auren shi sai aka kulla auren shi tare da sauda fi ramadan sun makana ba'duhu kenan a cikin watan ramadan sai ya ce ma bayan wannan ramadan din aka dubi na siddiq fi shawwali aka daura auren ɗiya abubakar siddiq a cikin shawwal wannan mun ya bayani shi wato khawla bintu hakim ita tazo ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata yayi mi yayi aure bayan rasuwar khadija sahabbai duk sun ga annabi ya shiga wani mi wani irin yanayi sai suka ce ma khawla ta iske rasulullah ta ce rasulullah kai aure ta ce annabi ka yi aure a nufi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man bayan khadija wa zan samu bayan khadija sai ta ce mashi wa iya abokinka aisha ya ce ai aisha yarinya ce sai ta ce i yarinya ce amma tana girma sai ya ce to kamun ta girma wa za ta kula da ɗiyan rasulullah kamun ita aisha ta girma sai aka ba da bayanin sauda annabi ya auri sauda mun yi bayanin tan aurenta ko bayan sauda sai ya auri wato aisha amma auren aisha da aka yi har yadda abakar ya dinga ganin cewa ai dan uwan shi ne na jini kaza kaza auren aisha da aka yi shi annabi bai tare da ita ba saboda lokacin aisha tana da shekara shidda yarinya ce karama mun gane ko shine sai ya ce ma wa ba'adu khamsina wa amin tara bayan wato shekara hamsin wa amin tali kenan tali afwan da shekara guda mai zauwa a tali allazi ya ati ba da hu an gane ko ba da hamsin wa amin tali bayan shekara hamsin da shekara ɗaya kina annabi yana da shekara nawa shekara hamsin da ɗaya usriya bihi wasalawatu furidat sai aka yi isra'i aka yi balaguran tahiyar isra'i wal mi'raj da shi anan sai aka yi mi aka farlanta salloli as-salawat furidat sai mala yace ma hamsan bi hamsina kama qad hafizat sallah biyar ce amma kuma gwargwadon mine ne sallah hamsin take kamar yadda aka yi aka kiyaye ta wannan nan zaka ga mala ya kawo mami tarihi isra'i da mi'raji wa in kan zaka ga cewa wato mutane akwai wanda suke ganin cewa isra'i wato ba da jasadin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi shi ba amma ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo cikin littafin shi cewa usriya usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahihi an doki annabi sallallahu alaihi wasallam cimuka da jikin shi ba kawai an yi isra'i da shi bane a kwalwa ko a wani zata shi ko ruhin shi haka jikin nashi ne cimuka aka doka ala sahihi aka je da shi an gane ko daga masjidil harami nan ka'aba yana jingina ka'aba aka ce da shi masjidil aqsa rakibal buraq yana saman buraq wannan wato al buraq na'am yace tare da jibril suka tai suka sabka yace fa salla wa amma bil anbiya bi baitil maqdis fa salla bihim wato sai yayi sallah yayi shagoranci annabawa a nan baitul maqdis tarihi isra'i wal mi'raj tarihi ne mai tsawo ya ne aka yi malamai sun ce an yi shi wasu malamai suna cewa ai an sami isra'i wal mi'raj shekarar da aka aiko annabi aka tsaye da shi an gane ko wasu suka kawo cewa a'a bayan shekara biyar ne an gane ko wasu kuma suka kawo a'a cewa dai wannan shekara ta goma ce wannan duka zaka gani akwai akwai wasu sun ce sha biyu wasu sun ce sha uku wasu sun ce dai duk gasu nan to amma abin da yake sahihi akwal na harko cewa da wurwura aka yi isra'i wanda yana nuna bai tabbata ba saboda me yasa isra'i an yi shi ne a isra'i da mi'raj ne aka ba annabi mai salloli kuma an yi shi an farlanta salloli bayan rasuwa rasuwar khadija an gane ko ita kuma khadija ai mun ga karshe karshe ne ta yi mi ta rasu kenan sai bayan an yi mi an farlanta bayan rasuwar Khadija aka yi Isra'il Miraj bayan an farlanta salloli zan mu je da tarihin Isra'il Miraj a gurgushe wanda shi karan kanshi in za a yi shi sharhi ne darasi ne guda mai zaman kanshi idan kaga mu kuma daura ce muke yi zan mu dan yi shi a gurguje dan Allah subhanahu wataala ya bamu iko zuwa gaba mun sanya shi ko akan misali ko muhadara ne ko wani abu mai kamar wannan Isra'il Miraj amma yanzu a gurguje zan mu je da shi wani lokaci ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana zamne gindin ka'aba ai Allah me yace ba subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ai tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan wanda ya tahiyan nan ta dare an gane ko da bawan nan nashi wanda ya sa aka yi tahiyan nan ta dare da bawan shi daga nan masallacin harama na Ka'aba kenan zuwa masallacin Aqsa wanda Allah ya ce muka yi albarka akan kewayen shi gaba daya Allah ya ce mi dan mu nuna mai ayoyin mu annabi yana zamne wani lokaci sai Jibril ya zo mashi an gane ko Jibril ya zo mai da Buraq ana ce mata alburaq wata dabba ce ita ba doki ba ita ba alfadari ba buraq sunanta ha wata waya zaka ji an ce kai gare ta ita ma buraq din amma ita buraq iya gudun ta yadda take gudu ƙarshen inda take gani mun gane teren libur misali ƙarshen inda take gani nan take sauke kahonta mun gane sannan kuma ta ɗoka ta yi gaba yanzu in ka zo misali teren libur horizon za ka gani can kamar mine ne ake ce mashi ya game ko can ƙarshe ka ga kamar ƙasa ta game sai yana shirin taba ƙasa to irin wannan ganin nata yanzu a aje ka kai teren libur babu komi tal ai ka gani dai watakila ka ga wasu kilo goma ko ba gaskiya ba ko fiye da haka an gane ko to burak ita ƙarshe inda take gani ganinta nan take ashe wannan ƙawahunta sannan ta sake ɗoka ta je tak wani gaugawa ne gare ta na huta hankali ai shi ne muka ce daga masjid haram zuwa masjid al-aqsa sisan a kalkmi sisan a kalki kilometer tahiyar mi wata ɗaya ita kuma aka yi wannan abin a annale a retur a cikin dare ɗaya hamma wai sai da aka ce sama mun fahimta daga wai baban da zuwa sama a daga nan wannan distance din 6000 et quelques kilomètres ne dan les environs 7000 kilomètres an gane ko wanda zaka gani 4000 kilomètres ma nan 4000 kilomètres ma jirgi yana kusan 4 hours ko saboda kusan 1000 kilomètres da jirgi yana 45 minutes a a 1 hour duk 1000 kilomètres to yanzu ita burak kaga sai ta yi jirgi gaugawa gaba daya wata tahiya ce take ta fita hankali a waya jibril ya ce wannan burak ki sani cewa wanda ba a taba samun mai daraja da ya hauki ba kuma ba a taba samun wani mai daraja da zai kara hawanki ba aka dora annabi sallallahu alaihi wasallam sama wannan burak din cikin daren nan shine nace muku da darasin rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam da sai kuma suka ganshi yace kuma yayi tahiyan nan cikin daren nan ya tahi aka je da shi ya zo ya isko annabawa an gane ko ya yi sallah da su gaba ɗaya annabawa kuma shi ne wato baitul maqdis shi ne limamin sai jagorance su sallah gaba ɗaya annabawa ya yi sallah da su jami'i shi ne limamin shi ne khatimun nabiyina wa imamul mursalina cikamakon annabawa shugaban shugaban ma'aika sallallahu alaihi wasallam da aka zo burak ta isko da su da jibril aka ashe ta aka daure ta gurin kohon masallacin wato kudus daga nan sai aka shirya ina kuma za a sama sama za a ita daga sama zuwa ƙasa tahiyar shekara 500 ne daga ƙasa nan zuwa sama ta farko tahiyar shekara 500 ne kabrin da zaka yi kana cikin tahiya cikin sama ta farko tahiyar shekara 500 ne daga sama ta farko zuwa sama ta biyu tahiyar shekara ɗari biyar ne kabrin sama ta biyu interval ɗin kabrin nata ita sama a yanzu misali nan ga hannunka ko to kabrin hannunka daga ƙasan shi zuwa sama shi shi ne kabrin sama ta kowace sama ya zama to kowace sama kabrinta ta hiyar shekara ɗari biyar ne kuma daga ita sama zuwa mai biyu mata ta hiyar shekara ɗari biyar ne mun fahimta ka duba daga nan ɗaya ɗari biyar ka je kabrin sama ta ɗaya dubu daga sama ta ɗaya zuwa ta biyu dubu da ɗari biyar kabrin sama ta biyu dubu biyu daga sama ta biyu zuwa ta uku biyu da ɗari biyar kabrin sama ta uku dubu uku ko daga sama ta uku zuwa ta hudu dubu nawa dubu uku da ɗari biyar kabrin sama ta hudu dubu hudu daga sama ta hudu zuwa ta biyar dubu hudu da rabi kabrin sama ta biyar dubu biyar daga sama ta mi biyar zuwa ta shidda biyar da nawa da rabi kabrin sama ta shidda dubu shidda daga sama ta shidda zuwa ta bakwai to ka duba ka gani tahiyar kusan dubu bakwai ne za a yi a cikin dare guda an gane ko dubu bakwai eh shekara dubu bakwai shekara dubu bakwai mala'ika jibril ya ɗauki annaba aka yi tahiyar nan cikin dare guda ai mun ga lokacin da bayanin annabi ibrahim bayanin annabi ibrahim lokacin annabi ibrahim da za a rasa shi wuta wata ruwaya ta zo cewa jibril sai da ya yi menene ya saki fuka-fukan shi dubu saba'in gaba ɗaya da su yake aiki yana da nawa fuka-fukai dubu saba'in wanda fuffiken shi guda ya fi mi sammai da ƙasai ya cike su annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada labarin da ya ga jibril ko fuka-fuki guda ya cike sammai da ƙasai gaba ɗaya to yana da fuka-fuki kusan dubu saba'in lokacin da za a rasa ibrahim cikin wuta sai da ya aiki da fuka-fukan na dubu saba'in taliban ke ya kaukawa ka duba ka gani a cikin sai gwada alere turnawa ne zai yi ya je wurin Allah ya dawo wurin Ibrahim Ibrahim mi kake so a masu mala'iku ga mala'ikan iska na an turo a watsa komi Ibrahim ya ce a'a ya koma ya ce ya ce a'a ya dawo ya ce mala'ikan mi mala'ikan ruwa a sako ruwa ya ce a'a ya koma ya ce a'a haka Jibril ya yi Ibrahim karshe mi ya ce ya ce hasbunallahu hasbiyallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mu ne ya ce madalla da wanda na dogara da shi shi yasa malamai suka ce wannan ba karama addu'a bace ba duk mu matsatsi da ka shiga takura da ka shiga kikika da ka shiga ka yawa da hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya isa man kuma madalla da wannan madogara da nayi da shi annabi Ibrahim ka duba hakiyawa ya ka ba yace ban da bukata kowane mala'ika ya shiga tsakanina da wannan azabar da zamani yana kallo wuta za a wurga shi an gane ko yana kallo sai da aka wullo shi sannan yake hasbi Allah wa ni'mal wakil akan an wullo kan yadira ne Allah ya ce mata bi qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah subhanahu wataala sai ya ce ya ke wannan wutai muka ce mata ya ke wannan wutai ki zaman to me sanyi sanyi ma sai Allah ya ce mi sanyi na aminci sanyi na aminci ka san sanyi kala biyu ne yanzu prenol example a doke ka alar actual a ce a yadda ka rasha cikin daji ai sanyi ne ya zaka ji wannan sanyi na azaba ne Allah subhanahu wataala yana iya azaba da duk abin da ya ga dama haka zalika akwai ruwa da ta zo a cikin wuta ma akwai wanda ake ma azaba da sanyi bancin zahin wuta akwai ta sanyi sai Allah ya ce ki zamanto na ya kulna ya naru kuni bardan ki zamanto mai sanyi wa salaman sai in ma ki zamanto mai abinci sai Allah ya ce mi ala ibrahim kaga wasu abubuwa ne sharɗa aka ɗora ya ke wuta ki zamanto mai sanyi da aka kyale ta haka ya zata yi sanyi zata yi mara iyaka sai Allah ya ce sanyin ma ki yi mi ki zamanto ki sanyi mai aminci kaga kenan sai ta yi mi sai ta zama sanyi kuma mai aminci kowa ma ya zo ya shiga har su kawunan yan su zo shiga su su shiga su su kuma su yi sanyi sai Allah ya ce mata mi ala ibrahim sanyin ba hakan kowa ba zaki zama sanyi mai aminci akan ibrahim amma akan kowa ki zama wutakki mun fahimta ai da aka kyale ba ce ala ibrahim ba dami kenan su ma san yin zasu ji tunda mutlaqal umarni ne aka mata kuma halitta ce batta saba umarnin Allah sai zaman to ibrahim ya shiga cikin wuta yake jin shi kamar aljanna a aljanna yake gashi suna kallon shi gashi wutar yake wanda duk wanda ya wasu kusan wutai zahi yake ji dalmanki wutar ta yi zahi kasa me aka yi kasa jewa shi aka yi sai da aka zo aka ce shi ɗaya ba su ide aka yi majaujawa mun san majaujawa mi za a ce mata wanda dai a nasa abu a wulula a wulula sai a wurga wannan zaka ganta a cikin wannan tarihi na yaki kika ana yin ta aka wulla shi ciki to kaga nan nan muna bayani ne kan gaugawa gaugawan mala'ika jibril da zuwa ina sama da ƙasa ya zo wurin ibrahim ya zo wurin ya koma wurin Allah ya dawo wurin Ibrahim ya koma wurin Allah ya dawo to ka duba din nisan nan tahiyar shekara dubu kusan bakwai mala'ika Jibril ya ɗauki Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ta cikin ɗan lokaci kaɗan. bayan ai da Isra'il to mi'rajin ma mi'rajin ai ta yi Isra'il wahala ko ba gaskiya ba ai zuwa sama yayi wannan tahiyar da aka yi daga masallacin harama zuwa masallacin mi Udus wahalar ɗoka. Mun fahimta, ya yi wahalar ɗoka. To shi ne da aka ji, ai shi yasa da suka ce da ya ce na tafi Udus suka ce kai kai kai ba su bari ya yi da cewa ba ma daga nan muka yi sama a'a daga nan ma kiyawa suka yi an gane ko daga nan aka zo mala'ika jibril ya ɗauka ya ɗauki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko na'am jibril alaihi salam ya ƙwanƙwara ya ƙwanƙwara ƙowar sama ta farko ya ƙwanƙwara a buɗe mashi sai aka ce buɗe mashi sai ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga adam abal bashar wato ya ga annabi adam alaihi salam a sama ta farko annabi sallallahu alaihi salam ya yi ma annabi adam sallama annabi adam ya maida mashi sallama an gane ko annabi adam ya tabbatar da cewa annabi muhammad annabi ne ya tabbatar da annabtar shi an gane ko aka nuna mashi wato rayukan shuhada a hannun dama aka nuna mai rayukan muyagun diya a hannun hagu a nan sama ta farko aka yi gaba aka je suka je sama ta biyu jibril ya kwankwara ya nema a buɗa mai sama ta biyu aka buɗa mashi anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yahya bin zakariya ya ga annabi yahya haka zalika kuma ya ga annabi annabi isa isa bin maryam alaihi wassalam an gane ko ya gansu ya gaida su suka maida suka gaida shi nam suka maida mai sallama sannan kuma suka tabbatar ni da annabtar shi suka tarbe shi zakariya suka tarbe shi wato annabi yahya bin zakariya da annabi kuma isa alaihi wassalam sannan suka je sama ta uku suka kwankwara anan suka ga annabi yusuf alaihi salam annabi ya mai sallama ya mai doma annabi sallama annabi yusuf ya tarba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yusuf ya tabbatar da annabta shi suka je sama ta hudu sannan anan suka ga annabi idris ya mai shi sallama shi ma ya maido shi ya gaida shi ya tabbatar da annabta shi sama ta biyar a nan suka ga mu annabi harun bin imran ya mashi sallama ya tabbatar da shi ya tabbatar da annabta shi daga nan suka yi sama suka gani sama ta shidda a nan sai suka ga annabi musa bin musa bin imran an gane ko a nan suka mashi sallama suka gaisa ya tabbatar da annabta shi a nan sama ta nawa sama ta shidda a nan suka haɗu da annabi Musa alaihi salam daga nan sai suka wuce da suka wuce Musa annabi Musa sai annabi Musa ya yi sai ya yi kuka ya hashe da kuka aka ce me yake sa ka kuka annabi Musa sai ya ce yana sa ni kuka ne cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ne ya zo bayana na yi shi shekaru an gane ko amma wai al'ummar shi zasu yi kowace al'umma zasu yi al'umma ta shiga aljanna shi ne yasa annabi Musa kuka yaro ne wanda ya zo bayana amma al'umma shi sai sun yi al'umma ta shiga aljanna an gane ko wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani sai yake ce ma wato sahabbai a cikin fima ma'anil hadis kuna son ku kasance ku ne 'yan ciyar na aljanna sahabbai suka yi kabbara suka yi mi suka yi kabbara suka yi murna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna son ku zamanto dotiyar na aljanna suka yi kabbara suka yi murna annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yake kwatantawa tabbas al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wato za su kasance su ne sulisai ahal janna dotiyar na aljanna wanda ya ya dauko tasiri bayan dogon hadisi mai tsawo wanda ke da kai cikin bayanin shi a cikin mutum ɗari ɗaya ne yake shiga aljanna ko to sai ya kasance kuma mu al'ummar sallallahu alaihi wasallam mu ne dukiyar na ayan aljanna insha Allah Allah sa mu aljanna to kaga annabi Musa yana daga cikin abin da yayi sashimi kuka daga nan suka je sama ta bakwai a lokacin can ya ga annabi Ibrahim alaihi salam ya sallama ya gaida shi ya tabbatar da annabta shi an gane ko daga nan sai suka je sidratul muntaha magarya ta tikewa sidratul muntaha ta ƙarshe kenan daga nan sai suka je menene baitul ma'mur baitul ma'mur wani gida ne baitul ma'mur anan yake sama setin shi na ka'aba mun gane ko setin ka'aba can sama an wuce sama ta bakwai kenan akwai wannan ɗakin baitul ma'mur wani ɗakin Allah ne na na sama a wannan ɗakin Allah shakjur mala'ika dubu saba'in suke zuwa su yi ɗawafin ɗakin nan mun gane ko munan muna ɗawafin ka'aba ko ta ƙasa ta sama can mala'ika dubu saba'in suke ibada suna ɗawafin nan wannan mala'ikun dubu saba'in sun taiban mai ƙara dawowa har abada tun da aka halarci duniya haka ake mun gane tun da aka halarci duniya mala'ikun nan shakjur wanda suka kewaya ba su ƙara dawowa har abada sun wuce gobe wasu mala'iku ne wa ma ya alamu junula rabbika illahu ai wallahi ba wanda ya san rundunar ubangijin ka sai shi kamar kwalwarka in ka ce zaka sa tunani wallahi ka yi bindiga kawai Allah mun yarda annabi ya faɗa mu mun yarda mun yi imani amanna sami'na wa ata'na mun yarda wani abin kwalon mu na duniya ba ta doka ba ta doka ba ta doka an gane ko shi yasa ai wasu abubuwan sai aljanna zaka iya doka yanzu hatta da hatta da ganin hurul ilm matan matan mu na aljanna insha Allah hatta da ganin su aka naso guda ta zo duk kowa sai ya mutu jikin mu bai da ƙarfin dokan ganin ta ka san a ce ma aisha kaga kyawo kyawo na halitta iya kyawo kaga ya ake ce mishi abu ya burge ka iya karshen burgewa ka yi expose to duka expose za mu yi muka ga hurul in namu na yanzu muna nan duniya a kawo musu ban mu iyawa akwai abubuwan da mine ne ban mu iya sifortan su a cikin tsarin mu na yanzu misali ganin Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada Allah subhanahu wataala ya ce wanda suka kyautata suna da alhusna alhusna aljanna wa ziyada da ɗari ƙarin nan shine ganin wa ganin Allah a aljanna to ai babu idan da ya isa mi ga Allah a nan duniya an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ubangijin ka yace nurun annayura au kama ja al hadis wani irin haske ne ya za a yi a iya ganin shi a nan mun gane ko annabi Musa me yace cewa ai Allah ka bani dama in ganka Allah yace mai lan tarani kai baka iya gani na ba a nan walakin inzur ila aljabal fa ne istaqarra makanahu fa sawfa tarani ka kalli wancan dutsen in wancan dutsen ya tsaya a wurin shi saufa la Allah fitotir kaga babu garanti ko fitotir ka iya gani na insha Allah subhanahu wataala falamma tajalla rabbahu ila aljabal ja'alahu dakha wa gharra Musa sayfa lokacin da Allah ya dan yayi hasken shi aka dan hasko ma wannan dutsen da Musa zai kalla in kai sifortan kallon nan shine la Allah dutsen ya watse ya tarwatse ya fatafata ya zama gari musa kai tsaye ya suma an gane ko to a duniya kaga ai ba iya ganin Allah subhanahu wataala amma a aljanna shine abin da yafi komi dadi a aljanna a cikin abubuwan da ake samu a aljanna shi yafi komi dadi ganin Allah an gane ko shine ziyade wanda kuma shi kuma wanda Allah subhanahu wataala yake cewa na yarda da ku shi kuma wannan muntaha ne karshen komi ne amma abin da zaka yi dawam yau kana ji gobe kana ji shine gana Allah shi karshen jin dadi shine Allah subhanahu wataala ya ce na yarda da ku ban ƙara tuntuɓa ku da wani zunubi da abin da kuka yi kun ci balas Allah ya ce ya yarda da mu insha Allah ya aljanna Allah samu aljanna an gane ko na'am kenan wannan shine wato baitul ma'mur an gane ko sannan anan wato daga nan wato jibril sai ya ce mashi wato ni na kawo wurin da jibril in an yi tahiyar nan sai ya ce mai na kawo wurin da ni ma daidai dina baki na nan an gane ko jibril alaihi salam akwai ina akwai degiran shi zuwa sama ce degire na ya kare an gane ko to ana Allah subhanahu wataala sai ya sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kalmat sai ya ƙara matsawa kusan Allah subhanahu wataala shi ya yi da isawa kusa da Allah subhanahu wataala akwai malaman da suke cewa an gane ko sun madana fatadalla fakana qaba qausaini au adina fa'auha ila abdihi ma auha sai da suka kusa ya kusan Allah subhanahu wata'ala sosai an gane ko amma akwai wanda suka kawo cewa ai da jibril ake wallahu ta'ala alam amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa sosai kusan Allah subhanahu wata'ala sannan anan ne Allah subhanahu wata'ala ya bashi ne ya bashi sallah 50 yace an farlanta ma farilla ne kai da al'umma kuwa kullun sai an yi sallah nawa sallah 50 cif annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ya zo sama ta nawa ne muka ce ya ga Musa ta shidda sai Musa ya ce mai bi ma'amarak menene umarnin da Allah ya maka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Musa alaihi salam ya ce bi 50 salati Allah ya ya mana umarni da al'umma ta kullun sai mun yi sallah 50 sai Musa alaihi salam yake ce ma annabi inna ummatuka la tutiqu zalika yace wallahi ka sani al'umma ka ba su iya wannan kai ya ka gani da a ce yau sallah hamsa ake kullum bari za a yi sallah Allah wani gafara a ce hamsin kawai shekujur ta yi sallah hamsin cikin ventilatoref sallah hamsin ai kaga ina ji wata 30 minute ne bai san kim minute interval din salloli a 15 minute 30 haka za a dinga yin sallolin sallah hamsin parachute Musa ya ce wallahi ko ba irje ila rabbik fas'alhu takhfif li ummatika yace kaga koma wurin ubangijinka neman ma al'ummarka rangwame yace ni wa annabi ne kamun kai an gane ko na kasance annabi kamun kai na san halin mutane yace wallahi al'ummarka ba su yawa koma wurin ubangijinka ce Allah ya sauƙaƙa ma an gane ko anan kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli jibril tunda ai an dawo tare ko yana neman shawarar Jibril tunda kaga ai Jibril ya fara sani kan ya san Musa ko Musa a tarihi ya san shi amma ganin shi a ran nan ne ya gan shi sai ya tabbayi shawarar Jibril tunda ko yanzu kuna tare da wani aka baka shawara in dai wannan din kun yi ba tare da shi zaka dan nemi shawarar shi kamar annabi yana neman shawarar Jibril Jibril sai ya nuna mai eh gaskiya in dai ka so koma an gane ko in dai ka iya koma na shawara ce ake Allah subhanahu wataala yana cin siyasa kuma mi za a yi cikin ikon shi da kaddarar shi Jibril ya ba shi shawara eh in shi ita a koma fa ba ba sa iya ba yi wallahi da kan umma iya yo ka duba kaga biyar din ma ya muke sha ya muke sha da biyar din an gane ko sanan sai ya ce ma Jibril to mu koma aka koma aka zo nan Jibril ya ƙara hoda mai to isa kai yace menene ya ce to koma Allah subhanahu wata'ala ruwaya ta kawo aka rage mai nawa biyar amma akwai ruwaya da ta zo cewa goma aka rage goma goma goma aka rage wata ruwaya biyar biyar biyar ana ne yi goman ne ko biyar har aka zo guda biyar da aka zo wannan salloli guda biyar wato sai musa ya ce a'a ya ce wallahi koma wallahi al'umma ka ba sa iya ba je nemo me je nemo rangwame annabi sallallahu alaihi wasallam yace istahaytu min rabbi sallallahu alaihi wasallam ka duba kalmar nan ha qad istahaytu min rabbi annabi yace wallahi ina jin kunya koma wurin ubangiji na shine a cikin bayanin shama'il na annabi muka ce ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kunya haka ne ko ba wanda ya kai shi kunya yace wallahi ina jin kunya ubangiji na in koma wurin shi duk wannan va'ibiyan din a ce kamar sai yake shi kunya a ce yayi ya nemi takhfif da yawa yana jin raganci da yawa yace kawai dai na yarda da abin da Allah subhanahu wataala ya yi mi ya tabbatar mana mu je a hakura a je an yi biyar din nan an gane ko na'am bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan kalmar sai mai kira ya kira nadi munadi sai cewa bai kira ya kirawo akan cewa qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi intaha kenan Allah subhanahu wataala yasa bai kira ya kira yace mi farillan nan tawa na sallah 50 ko ladan ko kuma hukuncin na bar su a sallah na wace a 50 din ta take amma kuma na rage ma bayuna su yi ta biyar biyar zaka yi amma ladan sallah nawa gare ka hamsin duk sallah ɗayan kai kawai kayi goma ne in dai ka cika sallah biyar ɗin nan a ladan sallah hamsin kai mun fahimta ko shi ne Allah ya ce ladan na bar shi a na sallah hamsin amma kuma na haffafa ma wato bayuna akan menene akan su tsaya su yi wato sallah nawa biyar ɗin nan to kaga da aka bar mama hamsin ɗin nan sai mu ce Allah mana gafara ai za a sha mi za a sha gwagwarmaya to a cikin wannan bayana a cikin isra'il miraj an gane ko an samu wata wato ruwayoyi daban-daban wanda kan umur na isra'il miraj daga cikin kuma abubuwa sekas-sekas da aka yi a hanya an gane ko a hanya sai aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wato makayi na giya da makayi na nono na madara annabi da ya amsa sai ya sha mi ya sha na madara ai kaga rasulullah ai a cikin jahiliya ma falam yashribu khamran bai taba shan giya ba shi lokacin ka sani wai su hagiya a lokacin su na larabawa a yadda ake shan giya ko ruwa ba a sha an gane ko shan ta suke iya sha na hauka lokacin da aka yi da haramta giya ya aka yi ai koramin giya suka dinga zubewa a madina kowa da ya wata tulun shi na giya kowa gida kawai gani kake giya giya na mi na gudu da kama an yi ruwan sama na giya a madina gaba daya tana takwarara koramin giya Allah kai mu aljanna mu sha giya Allah ya ce masalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghairi athin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatan lisharibin wa anharun min asalin musaffa wai kaga da aka zo ana badawa da aka zo sai aka ce wa anharun min khamrin lazzatan lisharibin da ƙoramu-ƙoramu na giya sai aka ce abin jin daɗi ne ga mashayanta har za a sha giya a aljanna la haula wala quwwata illa billah waka san abin da zai burge ka a tsarin aljanna abin da zai burge ka a tsarin aljanna an gane ko wala hum fiha ma yashtahun wala kun fiha ma tashtahi mata shtahihil anfus duk abin da ranka take so ta raya in menene sai ka same shi in menene ka raya ina son kaza to za a mashi an gane ko zaka same shi ba tare da ka sha wahala ba an gane ko zaka same shi ba tare da ka sha wahala ba ka duba misali bangaren furwi Allah subhanahu wataala sai ya ce mana mi utufuha daniya kutufuwa daniya ɗiyan furuin nata a daidai position ɗin gaske karka ce wai sai ka in suka zo yanzu ka shiga karka ai sai ka zira wani ice ka hau ice wane ne kana zamna haka kawai haka za ka yi ka doka ka ci ka karkata ka kwanta biyo ka yake furun din gaske an gane ko sannan zaka ci su ka gan su kamar iri ɗaya haba daɗin ya bambanta in ka ci na yau kun ba su bane ba kuma in ka ci wannan daɗin daɗin ya wuce sai wani da ban har abada haka za a yi ta yi wallahi yana daga cikin abin da zai burge ka aljanna kenan an gane ko to kaga shi yasa ƙala rawi Allah ji ganshi yake cewa su abin da za su yi aljanna su ne ya iska aljanna tunda dai ba a taba ba a duniya a can za a taba Allah mana gafara yake cewa wai moto za a bashi a aljanna ya yi shafa ma libar an gane ko ya yi shafa ma libar kasan an yi shafa ma libar ya yake ƙara ya ce zai zo mi sai ya bari annab sallallahu alaihi wasallam yana barcin rana ya zo ya yi ta kafe kowa gidan rasulullah annab ya ce wai waye wanda ke damu ya ce su ƙalar rawi ne ya iska aljanna shi an biya shi sai ya gaba to shi wannan cikin hikaya shi ne bisan bai kamar ko kuma yana cikin hikaya shi shi kuma aljanna babu cikin mi ka takura ma wani wani za'ana ma fi sudurihim min ghillin duk wani kunci da bakin ciki da abin da zai takura ma babu shi a zuciyarka bai yiwuwa ka iya takura ma wani yana daga cikin abin da yasa wasu bayanai suka zo kan cewa aljanna ba a ziyara gidan mutum aljanna ba a ziyarar gidan mutum yanzu ka ɗauki misali a nan duniya mutum ya ja ka gidan shi kai kana da gida dai na irin na namu allaro almajirai bayan Allah ya ja ka gidan shi daga tulin zatu na more rayuwa ai sai ka ɗan shi Allah ya sare mana ya sami irin gidan nan al'adar ɗan adam ne ka gama ta shi ta huto masha Allah kaga ai aikin mu ba ɗaya ba aikin mu mi ba ɗaya ba aljanna hurul in kaga an ba wannan kaza gidan shi ya hina ka gidan shi kaza kaza zaka yi mi zaka bukata kai kuma duk abin da ka bukata sai an mashi kai kuma ka gurin ka bai kariya shi yasa su malamai suka ce mi aljanna ba ziyara gidan mutum kawai yanzu na tsaron ina son in ga malam basho aljanna sai Allah ya sa mai arai shi ba yana sa ya ganni sai mu hoto sai mu kwatse amma ba a ganin wannan ikhwanan ala sururin mutakabilin ana kwankwanci saman gadaje na alfarma an gane ko Allah mana gafara Allah kai mu aljanna na'am akwai shagali akwai shagali la haula wala quwwata illa billah wallahi a bar shagalin duniya a jirayi na aljanna yace inna ahla ishatan qadaitaha zahabat lazatuha wal ithmu hal duk mafi jin dadin rayuwa da kai ta anan duniya mafi jin dadin ta ta zunubi yace dadin ya wuce amma zunubi yana nan yanzu mazinaci in yaje ya zina dadin zina tana mai kwana tana mai rabin kwana da ka'ida kenan sai wahala a sai wahala ka ta doma kankamu ba a kuma amma zurbin yana nan an gane ko to aljanna ka je ga matanka ka je in so kake kai ashvent cat kana saduwa da iyalin ka yi za kai iya karshen ta kenan ashvent cat kai kullun a saduwa kake jin daɗi kala kala duk abin da kake so akwai shi na'am la ya tumisi hunda in sun kablahun wala jan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce matan nan babu wani wanda ya taba su in sun kablahun wala jan aljani ne ko mutum mataka mataka ba wanda ya taba ta kai ne ta kawar ta wata kwanan nan mun ga hadisin da in ba ta ta duniya ta bata ma rai hurul ilimi take cewa hatsi ne muke albarka take kina bata mashi rai eh tana can tana suna can suna shirin mu Allah kai mu aljanna in dai zuwa dai indirect ne mu je da wuri-wuri insha Allah Allah ya yi mana zunubanmu aka ba annabi mi giya da madara annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha madaran ne ya bar giya an gane ko sai aka ce mai wannan shine fitra wannan shine abin mai kyau wanda da ka sha wannan ge da al'umma ka yawa ta surudi sanadiyar wannan madarar da ka sha wato ka yawa daga cikin al'ummaka wato sun tsira an gwada mai tekuna a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ana an gwada mashi wa a cikin isra wal mi'raj an gwada mashi wa malik mai gadin wuta yace wato mutum ne wanda bai dariya mutum za a ce komai mala'ika mala'ika ne wanda bai dariya maliku bai dariya ko kadan a huska shi babu wani alama ta albushiri kaga wani kasan in ka ga wata usaka ce a haza yi bashiru bil khair alamun maliki babu albushiri a ciki babu wani sakin huska an gane ko malik ana rawaitowa wana da ya maliku da ya kaji halaye na rabu ana rawaitowa yan wuta suna son a basu ruwa sai su yi shekara arba'in suna malik malik mai gadin wuta suna kiran shi sai an yi shekara arba'in zai jiyo ya ce musu kare an gane shekara arba'in wata lahira fi yau min kana min daru hamsi na alfasana shekara ɗaya ta lahira shekara arba'in ta lahira sannan ya juyo ya ce mi me su ce mi ne ne yunwa suke shi Allah ya ce mana inna sharirata zaqum ta'amun afil kalmuhli yaghli fil butun taghalli hamid sai yake cewa fa innahum la'akiluna minha famali'una min halbutun da ita ake cika musu ciki wannan shine malik a wannan tahiya annabi an gwada mai wuta an gwada mai aljanna an gwada mai masu cin dukiyar marayu da azabar da ake masu an gwada mai masu cin riba yanda ake girmama musu ciki a hana a dinga musu azaba an gwada mai ali fir'auna an gwada mai yanda ake soya mazinata so mazinata daga cikin azabar da ake musu soya su ake kaga soyawa silale suna wari suna zu da wani uwa yana wari Allah mana gafara an gwada mai mata wanda suke sai a hankali duka dai nau'i'ika na azabobi yawa da aka gwada mai annabi sallallahu alaihi wasallam a nan wurin dawowa sai aka gwada mai wasu fatake na makka an gane ko wanda suna dawowa ya gansu suna dawowa daga wannan cikin daren ya ga position din inda suke mun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka sabke shi a cikin dare guda duka akai wannan abin in ka duba ta hiyar wata daya a a doki ko in garman doki isra'i kenan mi'raji kuma tahiyar shekara kusan dubu bakwai to yayi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ami dare daya da yazo ya ce masu to da sai an zo zai ƙara ka musu hujja na su yi imani sai ya ce mi jiya mun tafi baitul maqdis a cikin dare suka ce kai kai kai kai kai anan sai suka yi da ƙarya tashi jiya mu rabu da kai yanzu da sai ka ce mun ka tahi tahiyar wata ɗaya mu rabu da kai jiya ka ce mu yau ka tahi wanda mun yi bayani ƙarshen abin hawan su ne doki shine yake wata ɗaya tahiya suka yi da kare tashi ana abubakar siddiqa kace kai ya ji abinda mutumin kai yace wai ya je kaza yace in ya haɗe haka ne ya tashi siddiq kaga imani yace tabbas in dai har ya haɗe ya tashi tabbas ya tashi wannan kenan rasulullah suka ce to yanzu yanda za a yi waɗa mana ya ne ai mun san ba inda ka taɓa zuwa bakinka ina sham ba inda ka taɓa zuwa mun sani waɗa mun ya yake Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗauko mai mi hoton masallacin aka haifi mai gaban shi kalla ka fara musu wai in ma kamance ko ai ka tafi ko to in kamance kalla ka gaya musu prenal example yanzu kai a ce ma ya ake ce mashi eh kai ba da example din wuri kaza sai a yi ma apel video ka ce wuri kaza ga kaza nan sai a juya wancan kotan kuma ga kaza nan to aka yi mai bidiyo ga shi nan in ya hudi a juya mai kote kaza ya ce masallacin yana da ƙoha kaza wurin ƙoha kaza akwai kaza aka tattaro wanda sun san wurin suka zamna yana haɗi suna i haka ne wallahi tabbas haka ne an yi haka ya ida suka ce eh da abin da kawai haka ne amma ƙarya kake baka tai ba ka duba haka gani sun yarda da abin da ya haɗi haka ne haka ne yake amma baka tai ba sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ba su hujja ya ce fataken ƙuraishawa suna wuri kaza in suka zo wuri kaza yanzu rana kaza zai su iso daidai lokaci kaza kuma aka yi haka suka ce iya mun yarda amma baka tai ba kawai ka duba mi kallabal rana ala qulubihim ai wallahi a ƙarƙashin wannan duk in ka ji za a baka hujja to zo ka saurara in ka ji hujja ce ba ruwanka da uwana da ubana da kakanni na haka suka yi ba na sa'a musu ba a bi saboda in ka kuskura ka kibi ka ji gaskiya an gaya ma gaskiya ce gaskiya ce gaskiya ce ka kibi to mi kenan ka cike cikin mi rana ala qulubihim sun mun buku mun umuyun fahum la yarji'un sun kurumce sun bebance sun makamce ba su jin gaskiya bare su dawo su bi gaskiya kawai da ka bi gaskiya i kokarin ka karbi gaskiyar nan wannan uwayenmu da kakanninmu tilka ummatun kada halat laha ma kasabat wala kun ma kasabtu al'umma ce sun riga sun wuce abinda suka yi yana kansu kuma abinda kuka yi na kanku Allah in sha'a azabahum wa in sha'a ghafara lahum bayin shi ne duka kai kuma da a ji dadin kama ka da hujja saboda ka samu hujja ka goci an gane ko Allah subhanahu wataala ya mana gafara kaji a gulguje wannan ita ce tahiya da wato Allah subhanahu wataala ya jami annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi ta Isra'i sai Allah ya ce mami linuriyahu min ayatina dan mu nuna mai daga cikin wato ayoyinmu kuma Allah subhanahu wataala cikin hikimar shi yana nuna ma annabawa wato ayoyin shi dan su yi Allah subhanahu wataala yake faɗa mana a cikin suratul an'am wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wala yakunan wala yakunan minal muqinina aka nuna mashi wato shi ma ayoyi kenan ko inda Allah subhanahu wataala yake cewa falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi wato ayoyi ne wanda Allah subhanahu wataala yake nuna ma wato eh, wato annabawan shi da bayan shi haka zalika Allah yake wadi a cikin suratul taha lunuriyaka min ayatinal kubra wa kenan annabi Musa alaihi salam an gane ko wannan kenan shi ne a gulguce dai bayanin isra'uwal mi'raj shi kuma mun ja shi da tsawo wanda bayanin nashi yana da tsawo ya ɗanyi haka tsawo kenan kuma ganin cewa lokaci ya yi mun lakashe shi in lokaci ya bada mun ci gaba ko kuma mun sa halka ko kuma muhadara kan shi mu je baiti na talatin da bakwai ko sai mala ya ce walbai atul ula ma'asna ashar min ahli taibatin kama qad zakar bai a mubaya'a da aka yi ta farko tare da mutum goma sha biyu daga mutanen taiba mutanen madina kenan kama kada zakar kamar yadda aka ambato bai a mubaya'a kenan an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka gani a cikin littafi na sira na baya ya kasance yana iskowa fi mawsimil hajj fi mawsimil hajj yana isko qaba'il na larabawa yana bujurto ma kanshi yana burjito masu da kanshi kuwa yace ni annabi ne ya musu nasiha su bi shi su yi menene gashi ya kwatanta musu kanshi gaba daya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo a wani mawsim sai ya isko yan madina sai ya kwatanta musu yanzu da suka je sai aka yi ta labarin muhammad muhammad muhammad a cikin gari ya kwatanta musu sai da ya kasance a madina kowa yana bayani kan sunan bayanin shi sai bai a ta harko shekara musim hajji da ya kewayo mutum goma sha biyu maza suka zo daga madina suka zo su yi mubaya'a da annabi Allah yi shirku billahi shai'a wala ya zunu wala ya ƙtulu auladahum ai su mata shine menene sai mu baya mata Allah yi shirkina billahi shai'a wala ya sirikina wala ya zinina mu baya da kake zuwa kai da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ai mun gani a can baya hindu da aka zo ko da ta zo mu baya annabi ya ce Allah yi shirku billahi Allah tushrikina billahi shai'a kar ku yi shirka da dai ga Allah subhanahu wataala wala ya sirikina karra ku yi sata wala ya zinina da aka zo wala ya zinina wala ya sirki na kakwai sata ta ce to abu sufiyan ya kasance mutum ne mai ruwa mai kwabro ya ce abinda yake bamu mu dawa na abinci bai isan mu da mu da ɗiyan shi kasa akwai mazan nan ko ana samun maza masu kwabro abinci sai ya auna maki a shana sai ya kilga maki mai sai ya auna maki wannan ai bai kamata ba nasiha ga mazaje in dai matarka ba almubazzara ba ce ba almubazzaranci ba take yi da dukiya to ka sakan mata abin da zai ishe su su ci da ita da iyalanka gaba ɗaya in ba almubazzaranci ba gare ta amma ba siffar namiji ba ne namiji ka zo ka ce komi kai sai ka yi kididdiga kan shi ai zan mu ga a cikin wannan hadisi ummu zar ummu zar akwai mata sun kawo kowa bayanin mijinta wannan ta ce ai gashi ƙwabro ne wani wannan naman naman menene ta ce naman tsohon raƙumi ne akan wani ƙololuwar dutse shi ba ka je ba ba ka samu wane ne ba hadisu umu zar yana da tsawo shi ma dai kullum muna cewa zan mai halka shi mun kasa samu muhadarar shi to zaka ga a cikin nan zaka ga ahwal din mata mazaje kai wata tana yabon mijinta cewa ta ina bai zo waye dinga maki kididdiga kan kayan kawai abin da ya kawo ya kawo ka abin ya ƙare zai kawo wani an gane ko to wannan kenan sai ta ce ya ne in na ɗauka muka ci sai ya ce ki ɗauka da maruf a in kin ɗauka da maruf kika ciyar da kanki da iyalin ki ba komi babu lahi abu sufiyan yana na yace mine ne ya ya himata ta dinga ɗauka daga nan ya yi tarafi wala ya zinina ba za su yi zina ba hindu ta ce wai daman ɗiya mace ɗiya halittacce ɗiya tana zina a tarihin mace ɗiya an samu ɗiya tana zina to wannan tambayar mu dora ta ga ƴan uwanmu mata yanzu mace ɗiya tana zina yo yanzu akwai bayin eh to ɗiya tana zina yanzu Allah mu na gafara wala yaqtulna auladahunna kar su kashe ɗiyansu suna yara inda ta ce ba annabi me rabbainahum sigharan wa qataltahum kibaran tace bi mun rene su suna yara sai da suka girma ka zo ka kashe mana su sun girma a wurin yaƙi yaƙi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake mulmushi umar yake mulmushi wannan kenan mubaya'a kenan shine aka ce mutum goma sha biyu suka zo daga madina suka zo suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan addini kuma suka koma madina suka ci menene suka ci gaba da yin da'awa suka ci gaba da kiran mutanensu sai da ya kasance ko ina akwai wato labara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'da sunayn wa 50 ata 70 fi mawsimi hadha sabata min min nam min taybatin fa baya'uhu thumma hajar makkah yawm sunayn min shahari safar sai ya ce bayan shekara hamsin da biyu daga shekara annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shekara ta kewayo ko ya ce a ta saba'una fi mosimi haza sabata a cikin wannan lokacin da ya na haji sai mutum saba'in suka zo daga mutanen madina lokacin annabi yana da shekara hamsin da biyu mutum saba'in suka zo da mutanen madina ai kaga mun ce ma kowace shekara suna haji ta jahiliya ko kowace shekara larabawa suna haji ka a zuwa tsarkake haji kenan annabi ya maido ta akan haji ta annabi ibrahim alaihi salam kenan sai suka zo mutum saba'in daga madina sun zo shekara haji ta kewayo sai suka zo su ma saba'in ɗin nan suka ƙara yi ma annabi mi mubaya'a shi ne sai ya ci ma sun mahajara makka yau mal islaini min shahari safar a ranar wato litinin a cikin sahar na safar sai annabi ya hijiran makka ya bar makka wannan saba'in ɗin da suka dawo suka ce ma annabi mi ka koma wurin mu zan mu kare ka da dukiyarmu da kanmu zan mu kare ka dole duk wani wanda zai taba ka mu zan in ya taba ka mu ya taba kawai abin da muke so da kai ka koma madina to annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka mai umarni mi akan hijira radda aka mai umarni hijira rannan kuma su kuma sun shirya cewa rannan ne za a yi mi za a kashe annabi an gane ko suka zo suka kewaye gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da takubansu da makamansu hada shedan aka zo kisa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ma abubakar yau zan yi hijira annabi abubakar ya ce a suhubatu suhuba ya rasulallah ka sa in abokance ka ka sa in raka ka manzan Allah ya ce na zo ne dama in gaya maka ai lokacin da ake hijira habasha da ake hijira habasha abubakar in ya zo ya ce zai hijira annabi me yake tume dan dakata dai abubakar saboda annabi so yake mi so yake a ce mai annabi in hijira ya ce abubakar shirya mutai so yake menene abubakar ya raka shi shine Allah ya ce iz yaqulu li sahibihi la tahzan lokacin da yake ce ma abokin shi kar da kai mi bakin ciki inna Allah ma'ana ka sani Allah subhanahu wataala yana tare da mu shine yace ma a safar ranar litinin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ya tahimi ya tahi makka wato ibn abbas yana rawaito hadisi yake cewa wuri da nabiyukum ai an aihi annabinku annabi sallallahu alaihi wasallam yawmul isnaini ranar litinin wa kharaja min makka yawmal isnaini ya huta daga makka ranar litinin wa nubbiya yawmal isnaini an bashi annabta ranar litinin an gane ko wa dakhala al madina yawmal isnaini annabi ya shiga madina ranar litinin wa tuwfiya yawmal isnaini annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ranar litinin kaga duk manya-manyan wato abubuwa na rayuwar shi suka kasance yawmal isnaini sallallahu alaihi wasallam wannan kenan ibn abbas ya rawaito wannan hadisin ne ya kamata mu tsaya ganin cewa lokaci ya gabato insha Allah Allah ya nuna mu halka ta gaba in muna cikin masu rai da lahiya da ikon karatun sai mu tashi baiti na arba'in. wanda malam yake cewa a cikin shi faja'a taibatun rida yaqina iskammala thalathatun salasan wa khamsina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso ina ya iso wato makka ya iso madina afwan muna roƙo abinda muka yi dai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan shi kuskure kuma karamcin ilimi ne daga gare mu Allah share shi daga kirzan mu ya mana gafara shi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara mana san Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tada mu da shi a aljannal firdausi ya tada mu ranar tashin kiyama karkashin alarsha Allah subhanahu wataala اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقض هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين واقض هوائج كل من له حق نر وله يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم انا نسالك وكل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته